أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربنا غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له ظهير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu 22 ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da 23 ga watan 2022 a darasinmu na jiya muna cikin suratul zukhruf mun tsaya cikin aya ta 11 mun shiga aya ta 12 lokaci ya zo ƙarshe kenan insha Allah za mu sake karanta aya ta 12 tufa mu ci gaba kayan nan akwai tambayoyi kuma cewa yan wada Allah masu magana a waya idan mutum bisa tunansi ba ma ma'ana in bi kashi ba ma ya sa sami ta wanda ba a jin magana kuma don za ka yi magana ko da kaɗan jaka wata waje ka yi magana ka dawo ka ka yi magana kana ji kaman kana yi da wani ne kuma alhali akwai masu ji iya kawo wasu ya hayaniya a wurin karatu mutum ya wata waje hira ce dawo a tambaya ta farko yana cewa mace ce suka rabu da mijinta bayan rabuwa uku ta je ta yi aure to arman da ta yi ta dawo gidan mijinta wannan na farko da suka yi rabuwa uku to amma da ta yi wannan arman daman ta yi armi ne don ta komo gidan tsohon mijinta yaya wannan arman yan wannan masala ce da malamai sun tattara bayani a kanta shi abinda yake ake maganar zargi ko tesar musta'ar wanda annabi ya la'anta al-muhallil wal muhallil lahu wanda za shi mai arman ake dibawa wanda zai arman na biyu idan shi arme ne ba baki ba suka gama da ita ko da wani arme tsakani ga Allah na neman arme da mace ko da me a zuciyarsa in dai shi armi ne shi mijin armi ya kai armi kuma daga baya saki babin da zai hana ta koma gidan mijinta na farko sai dai na farkon ya zama to na biyun da ya arme ta bayan ne ya arme ne kuma ya kwanta da ita ya saduwa ta arme da ita ya san ta iya mace ta kashe ɗanin miji wannan shi ne shi ko magana ko da ta da wata manuwar tsakanin tar Allah ne amma manuwarsa ta koma gidan wani bai bata ingancin armanta bai hana kare ta misali annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya da wata da baiwar Allah ai ta zo mijinta suka yi rabuwa irin wannan uku da shi ta tabban da ta arme shi sai ta dawo ta ce ya rasulullah wala rifa'a yadda ka san wannan ke zai wannan zara ma'ana ba namiji ba ne ba namiji ba ne kenan kuma ga shi an yi arziki kenan mai take niyu sai mun zana ya fahimce ta ya ce kina son ki koma wajen rufa a yi mijin ki na da ko ya ce la bai wa ki koma wajen mijin ki na farko sai wannan da ya alme ki in ya yi shi ta ta zuku sai da take ma'ana sai ya ta zuku zumoki ta ba shi ma'ana magana in kina ne wannan mijin da kika arma bai da mazakunta kenan dai bai tare ba sai wannan mijin da ya rabe ki daga baya sai kun saduwa ta arme ya san ki ya kace da miji to kun zake koma ta kaga na ayyukan zalla ya ce mata kina so ki koma ta ne to kike so ki koma ga abin da zai wakana sai an kwanciya ta arme an ko haba da miji bane kenan guri bai cika ba a takaice dai kenan mun hormace ba ta bata ba ta hada kare dalili ko da za a kama ta dinin yaudara ta cuci wani amma dai dal ya kare abin da yake dal bai karewa shi wanda ai mata ya sana magana amma mijinta na farko ko da ya san abin da za ta yi matuƙa ba ta kan baki ba da wancan mijin mijin wancan shi ya armar tsakani da kuma ya saki ya ga dama saki wannan ba zai hana wani abin ko da zai samu sai ya aure shi da ta kaice in dai mijin da ya arme ta ya mata armin ne ya armin kuma ya saduwa ta saduwa ta arme kurin ta ya dare to kuma sanan bayani a dame shi ta yaudara ta waye waye waye, amma daddale ya tare kuna sai tambaya ta gaba ta biyu cewa irin masu jinmu ne ta hanyar ta sadarwa daga yamin ya ce sun samu wani abu iya yawo a cikinsu kuma don su samu rigima ne tsakanin yan uwa wani ne aka gwado iya bayanin cewa ya ba da wuridin hailala dubu saba'in iyawa kuma nima da nima na gan shi musamman idan eh abin da yake ce da farko ma ina wanda ya mutu da uwayen suna Allah tsiri tsiri Allah tsiri shi da uwayen shi uwayen suna Allah tsiri suka rabu sun yi rabuwa mummuna shi da uwayen shi asali haka ya ka addu'a ya ce wanda ya rabu da uwayen shi ana tsiri Allah tsiri idan ya karanta hayala dubu saba'in shi ke nan gobe kiyama in ya ba su za su ce share mama ke da aka tsinin kenan da kenan suka kenan gwandama kenan su kuma ce gwandama da suka fi aka yi wa addinin da yau hayala wannan kenan wannan hayala ne ta biya su har suna calama bai tsaya ba a nan wannan bawan Allah sai ce ya duma wanda ya cuci wani duk wanda ka cuta za ka ce a duniya ka cuta a duniya ka cuta mutane in kai haila dubu sana gobe kiyama sai sun ce carama da ba carama da suka cuce su nan ne yake zaburar da mutum mutum ya cuta wai ga abin biya gobe kiyama to waye ga ma ma'aunin abin da kai da ma'aunin suka da kuma waye da yawa to amma shi mai magana idan da kun diba hoton da yake gaba da bayan shi irin masu cewa ma shi wannan shehun yake azurtawa da talautawa zaman ba mutumin ciki bane ba dama ba mutumin fiki wani ba mai magana da taji fi shirama kadi ba abin da ke zagaye shi kuma tambayar da suke yi shin wannan magana tana da madogara ba ta da madogara shirme ne kudin shiri ne kuma yaudarar mutane su iske allah cikin bushin allah su yi cuta ko shi ga abin biya ta ci kudin jama'a kai waye da abin biya da kayan biya irin su ne da ina da bidiyo da suke cewa su wurin da suke yaɗe su hema su biyu Allah ba shi ya kare wallahi wallahi ku suke ba wannan wai wanda suke bakin suwa ba na bada wa alita ya rubuta ba kana kada mutama wai su wudin suka yi ajiyar su hema Allah hema su biyu Allah ba shi a wata abin Allah da basu sai zo da kajin ganin shi daga wannan mai wannan magana dan shirme ne eh batacce ne kuma kaf ku biya shi halakar da ku shirme ne ba gaskiya bane sai wai shi wannan abin da ke cewa wai yi magana tambaye wasu na karatu a jami'a da wasu da musulmi da kahurai to bayan karatun wai karatun fasali za su hoto su ƙara ma junansu ilimi shin ya halitta su kewaye su keɓance kansu ƙara kansu ilimi sama yi magana zama mun gane wani tambaye sam bai dama a jami'a zama karatu a cikin a cikin fasali kadai zama karatun jami'a ya mutu jama'a gida wajen mun dama ka bincike ka je ka haɗe shan kawai ka ƙare ko ni karatun jami'a ne a zama ka ɗauko daga zuwa gida wajen mun ka tattara ka ilimin cikin ga ko kuma a ce har abu tambaya yin bincike na ka tambaya da yawa ka tambaya daga baya don ban ga matsala ba a kan cewa kun yi karatu a fasali ko a jami'a ko a karamar da kwal don kawo ta waje kun yi bincike kun ƙara ilimi a cewa a tambaya a kwallon hilahi musamman tambayan ba ko ba ka bace to ana iya magana wai mai cin amana ya ci amana ta mutane zai iya keta sirari shi akwai ruwaya cikin sayar bukari ana cikin sayar musulun abinda ya kuma kusa ya yi ruwa ya ruwa ta inganta ne wanda nan sallar sallar ke cewa gobe kiyama za a zo da amana da zumunta alajan batun sarrafa a gehi biyu na sarari wannan yana karantar da mu da cewa mai cin amana da mai yanke zumunta ba sa tsallakewa kai tsaye zuwa gidan aljanna don ba su sun ci amana ga sun yanke zumunta wannan hadisin ya karantar da mu maciyin amana mai raba mai yanke zumunta ba sa shiga gidan aljanna a lokacin shiga kai tsaye sai ya je da ba su lafiya har manzon ya ce ta irin nau'in azaba mace amana a gidan wuta ya ce Allah subhanahu wataala zai suranta amana da ci a duniya in ma mene za a suranta shi sai a ga abin can ƙasar jahannama Allah zai ce bawana ina amana da kashi a duniya mai dota zai ce ya rabu kiyama duniya ta ce babu da mai zan biya a ce gasa ka je ka ɗauko ta ka ba su kansu sai a yi lumo da shi za a yi lumo da shi kai ƙasar jahannama ƙasar wuta manzo Allah ya sanar da ce zai ɗauko wannan amana a kawo da shi ya kawo ta sai ya taso daga ƙasar ya sama ya shi sai ya zuhuta sai ta sillin ya ta koma can ƙasa sai a ce koma manzana ce haka za a riba macin amana a gidan wuta haka ne macin amana bai ga ta sari lafiya yi ta masar masu tambaya allah ta yi muguru karanta ayata goma sha bismillahir rahmanir rahim والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون na'am لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها أنا بياني أكان الله سبحانه وتعالى نعمومي ديوا ديوا بايش الله شيني مهلسين دكا نوعيكا دنبنا دبان دبان وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون كما الله shine ya halatta muku abun hawa don biyan bukatarku a cikin ruwa ku hau jirgin ruwa a saman ƙasa ku hau dabbobi irin su raƙumi don cin makuru dole ne imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya muku litastawwa ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum dan na ce lamun akiba ƙarshen al'amari wannan ni'imomi da Allah ya muku za ku hau sama nan jirgin ruwan ne raƙumin ne in me ya kawo ni'imar Allah na abin hawa ko inji ne ko mota ce da abin da abin hawa yace idan kun daidaita a saman abin hawan wannan su mata zukuru ne mata rabbi kuma ku tuna wannan a matsayin ga dan adam Allah ya baka wannan abin dan ka hau ka ka sha wahala ka more wata ni'ima ce ta ubangiji da maka za su tawaitum alai in ka hau ka da ka dangargar ka zamna da kyau ka tana neman ubangiji kuma ga abin da kwata ka faɗa wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allah kuma da da zami in kun zamana akan kun dangalgal ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha tsarki ya tabbata ga wanda ya sauƙaƙe mana wannan dabbar ɗan abin hawa ne amma menene sauƙaƙewar Allah ce kake hawa ka biya buƙatarka wama kunna lahu muqrinin mu ba mu iya tahiyar da wannan misali balle an abu hawa na da raqumin ne dabba ce da bauta hawa wanda in ba san ya Allah ba bayan da ka hawa da kuni ka je ruwa mai kaya kanka hau ya duka ku ya duka ma ya duka da kyau ya gyara ka da lodi kuma ka hau ya meke dai da kai wannan ya daga cikin sabuƙe da ubangiji zuwa gare ku kuma cewa wa inna ila rabbina lamunqalibun cewa mu masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala jiya an karanta ruwaya tabbatatta da imam ahmad ya rawaito haka abu dawud haka ina ga ibn majah haka abu dawud da karwa da imam tirmidhi cewa wata ran sayyidina ali radiyallahu anhu an zo mai da abun hawa ne ya so karanta ta kai a sunna yanda ake abun hawa da ya taka ya bismillah zai hau da ya hawo ya zama ya ce alhamdulillah hawan bismillah kuma ce alhamdulillah sai karanta wannan aya subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sai da ta kanta sai da ta kanta wannan addu'a sai dariya sai wanda yake wanda yake tsaye wanda ta karuwa sai ce ya ya abin mu'mini dariya me kake abin mu'mini me kake dariya yace dariya da nake ni ma haka naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an zo mai da dabba da abun hawa ya taka ya bismillah da ya zamna ya ce alhamdulillah ya ce subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta daga manzana ya dariya ni ma inda ka tambaye yanzu ya rasulullah dariya me kake ya rasulullah sai ce mu iya dariya abinda yake iya burge Allah bawa ya ce mu Allah rubu ga fili fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta Allah ka gafarta mini ba mai gafara sai kai Allah bawa ya san da Allah shi ke gafarta dhunubai wannan bai na burge bai da burge Allah bawa ya haka wannan kina a cikin wa addu'a ce ta abun hawa kina idan ka hawa abun hawa haka zaka yi da ka daura kawarka kun mota ce bismillah in ka zamana alhamdulillah mun ka zamana ka kama bolan ko garin gidan wani bilo sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li sai samu hanya kuma a sauka lahiya sai kenan wannan ita ce wannan aya sai aya ta gaba da rama وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين
وجعلوا له من عباده جزءا wanda daga cikin halin mushrikai abinda Allah yake hushi da shi yake kyamar shi cewa sun sanya ma Allah daga cikin bayin shi ya aka ware aka ci ai wani aka dangana ma Allah wani nan in ma riya wasu cewa mala'ikatu banatullah mala'iku diyan Allah ne mata haka suke cewa mala'iku banatullah diyan Allah ne mata ko su ce uzairu dan Allah duk da mana magana mata ne dan akwai magana a ta biyo baya to wannan abin da suke faɗa sanya ma Allah wani abu daga cikin bayan shi su mai da shi wani yanki na Allah Allah zai irhe aya da wannan inkar wannan magana ce innal insana lakafurun mubin lalle jinsi na mutum butuli ne kafirci na ma'ana butulci kuma butulci na adam a fili yake yaushe za ka dangana ma Allah da ko magana magana kiyamaci ko na abu daban da mai da wani abu na Allah ba wani Allah kamar shi wani yake na Allah je ba karin zalunci bane ba am ittakhadha mimma yakhluqu banat اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin shi yanzu shi Allah zai zaɓi zai halishi mana zai a cikin halittu ne zai ɗauki ɗiya mata ya ce na shi ne ku kuma ɗiya maza naku ku zaɓi ɗiya maza ku ba Allah mata shi ne girma Allah alhali nan akwai ana hudu wata wautarsu suna kama wani abin a zo a gani ne wani bin Allah ne dangane wani ɗaya da mata ya ce bana abin aibin abin kai halin da kai ɗan adam balle a wancan zamanin jahiliya suna inkarin ɗiya mata ba sa son ɗiya mata to shi ne abin da ba ku so shi Allah zai ɗauki wanda ba a san ya ba ku wanda ake so alhali ya da wanda bushira ahadun bi ma da rabbi da ma وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا هو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين na'am Allah ya ce wa idza bushira ahadun bima darabal rahman masalan zanda wajhu muswadda ko kazi su wannan masu wannan magana inda za a ba daya albishirtin matar shi ta haihu abin da yake buga mu Allah misali ma'ana abin da yake dangana mu Allah na iya mata inda shi aka bashi albishirkin cewa ya sami iyamaci zalla wajuhu muswaddan mukazim fuskar shi ba nasara za ta fuskar shi za ta koma bakin kiran kuma iya mai bakin ciki kai bakin ciki ciki da waje fuskar ta, ta murtuke zuciyar ta damu da bakin cikin damuwa ya samu kiyamaci shi ya fita Allah buga buga misali bai san kiyamaci kuma kiyamaci a wajen shi musiba ce kaman kayan kumiya ne to shi ne kuma kai zaka ko abinda ko ba ku so za ku dangana ma yace aw man yunshau yunshau fil hilyat wa fi khasama ghayr mubin Allah yace nan ki baka misalin nan misali ne yan uwa a wancan zamani yanzu ne Allah ka ci gaba da waye waka ta addini kuke ga iya mata a haka cewa iya mata a tarihin duniya ta musulunci sun shiga sun shiga sun sha wahala sun ci ƙowiya sun sha wahala sun gaba da wulakanci iri iri wallahi islam ne ka binciki tarihin mata a duniya babu wani addini da ya ba su kima da daraja irin musulunci duk wani masu kira da yake suke wallahi an annabi ya samu duniya ya mace wani abin kunya ne na ka aiwa ma ya mace aiwa maka abin kunya baka so ma a ganin ka sai ka koye koyewa suke ya tare mana koye mun so ma ba shi da biyi koyewa suke wani ya mace abin kunya ne ma kuma an sa a wancan zamanin ma hauka ne na adam hauka ne kana goya baka je mace na uwanka hauka na goyi na uwanka inda ba mace an an heka wa ahi wa manka shi mun adam ne ko dama hauka ne adam Allah yake wadin wani nau'i na raunin mata ce aw man yunashu fil hilya fil hilya ma'ana wanda ya tashi fil hilya ma'ana wanda ya tashi ma cikin ado da kwalliya nan wani aibin mata da ƙasa ta mata damar ce ta tashi cikin ya an gama ne an yi kwaskwari ma kai da ado an ce na ƙasa take ka mata buƙatar ado kai ta sa zinari an sa ɗan kunni an sa sarƙa an sa jagira namiji ya sa sarƙa ya sa kwalliya ya sa jagira ko nan mutum ga shirin kuma ana ana rigima kai haka Allah ya shi kurum sai mu cikakke ne kurum namiji cikakke ne kurum kasance da namiji ya je ado ba sa kunni ya sa jagira ya sa sarƙa a so shi irin ya lalace ko waɗannan kenan mace an ce na ƙasa ta mace sai suke buƙatar ya gama na kulliya shi ne Allah ka cewa a wa mamin shi fil hilal wanda ya shin wanda ya tashi ma cikin ado sai an gama da ado wa fil khasam ghayr mubin kuma mace ya hal ya mace yace in rigima ake aka kai hanya bata da kura cikin kare kanta bata iya fitowa ta tada jiyo mu ta da bala'i bata iya ba ba ta san rigima ba ta iya kare kanta cikin rigima yan namiji ai bala ya tarbe da duniya yayi da gari yayi da jama'a ya tsoro yace ina da dawo yan namiji na'am na'am yan wasu da kabar su hira masu cewa mata namiji sun san shi mai kariya ce kuma da kwata kariya ce ka karanci tarihin dauloli da aka yi da duniya in da ku duniya tana ba a yanzu yanzu an ci gaba ko da ke dauloli masu kuɗi a duniya yau ko amurka ko rasha ko ta kotun jagoran shi an taɓa shugaban ƙasa mace a goma ce a yi matsayi ko mai sa inda ɗaya ne ba a sa mace inda ɗaya ne mai sa mace ba ta yi ba kinan kuma sun kashe ne ya ce ko kinan kwanci ne kuna kinan ya ce mutane kuna inda ɗaya ne me ya hana duk a tarihin ku shiga ɗari nawa yancin amurka ɗari biyu na abu haka na waran shi an yi juyin jihar na wani amurka ainihin wani yake har yanzu ba taɓa sa mace ba wadda take shugaba amurka ko a auren shi balle wa ba rasha za mu maka fara za mu maka fara ba za mu ta babu gari ce ba babu kenan wanda mata kenan su ma auren su wannan ɗabi'a ɗan adam ta an san kudin mace mace ce namiji namiji kurin Allah ya yi namiji dai jagoranci duniya kurin dam haka Allah ya shi kurin jagora ne kurin tun adam duk gama ta aurori zuwa kuma sai magana ba ita ɗaya ba ba ta tafiya ta ɗaya sai dai kurin tana hoto ci kurin amma maza suke da wata duniya kenan ɗabi'ar ma ba ɗaya ba ce ba ta kai wani abu ne sananne ɗabi'a ta halitta ta koyi ba ɗaya ba ta hali ba ɗaya bace ba to ne kenan Allah ya faɗin maganar cewa maganar na ƙasa ta kiyama ce aw man yunshafu fil hillati wa fil khitam ghayr mubin shin wanda yake tashi cikin kwalliya in ana rigima bai iya bayyanar da abin da ke ran shi bai hutawa ya kare ya kare hakkin shi irin na namiji za ku ba ta ku dangana ma Allah irin wannan halitta ku ce wai su وجعلوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلها التي سنسن ملائكو alhali mala'iku bayi ne na Allah mai rahama amma sai mu shirfe suka ce mala'iku ai nata suka ce ɗiyan Allah ne mata Allah ta shaidu khalaqahum Allah ta aina aka da su suna nan aka yi ta mala'iku suka ce mata ne wannan wannan ga ita kun a yanka a faɗa ne kurum shaji wani ci kurum yace sun mai da mala'iku ɗiya mala'iku bayi ne na Allah mai rahama sun mai da su ɗiya mata na Allah التي أشاهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم سنة أنا أكهلت سنة أنا أكهلت ما لا يكون إيا ماذا وأنا أقول إن كنت أريتي أما التي ستكتب شهادتهم ويسألون za a rubuta mala'iku suna rubutawa ƙarya da suke dangana ma Allah ko cewa mala'iku iyan Allah ne mata wannan maganar Allah ce an rubuta kuma yusu alukum za a tambaye su a ina kuka samu a ina dalili a ina kuka samu wadda kira kaje su an rubuta kuma za a tambaye su gobe kiyama wannan ai laifi ne suka yi wannan babu kurum babu hujja ba madogara ta dangana ma Allah diya mata a ƙarshen mala'iku a mata dangane mata ko maza kurum halitta ce kurum ta mala'iku kurum ta yi a nan kurum ɗan wa amma maki cewa a 2021 wanda yake shurare a horon shi aka yi zanga-zanga ta mata suna neman a daidaita albashinsu da maza wannan da fitar ce wannan da fitar ne injiniyar injiniyar ne amma hayo a horon shi kudin biyan ma akwai bambancin maza da mata wanda a nijar babu haka a nijar babu bambancin mace da namiji duk ɗaya na nijar salar ɗaya ne da mace da miji duk ɗaya ne a gidan amma a waran shi a yau akwai da yawa har yau suna neman haƙƙin akwai inda ba a ba ta ne mace ake muni wata kan tana haƙƙin mata kuma su ne a gaba Allah ya ce wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abad ma abad ma mukarrata qablata وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ذلك من علم إنهم إلا يخرصون نعم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما عبدناهم ما عبدناهم معنى abin da suke ni nan suna dogara da kadara inda Allah mai rahama ya so ma abadnahum ma'ana ba da mu bauta ta musu ba so ma bauta da mu ba da mu bauta tawa waɗannan abin da muke bautawa na mala'ikun da sauransu inda har Allah mai rahama ya da mu ba ke tun daga zumunyi muna bautar waɗannan gumaka ko wannan wacce mala'iku suke dangadawa abin bauta inda har Allah bai sa wannan bautar da mu ba na ce suna dogara da kadara ta kauniya kan shari'a wannan wani abu ne wanda mutum da yawa yakan dogara da kadara wajen in ya bar hanya ko ya da wata madogara kai Allah ya kadara eh hau mun ji mun ji bahaushe yace hau ne bahaushe ita ke hau mutum ya ce sani a cikin mutane banna ko ya ce hau ne amma wajen ba wajen tabbaka hau ne idan ba da gani hau ne kan mai kadara ce kenan kadara ce hau ne ya je lalace ya zina ko ya je mutane ciki a ce kamar wani ya ce hau ne gini hau ne sami to wanda duk wani ba ba madogara ba ce ba dogara da kadara kan abin da shi kadara wannan lalle kamar umar bin khattab wata wani ya zo ya ya sata sai aka zo zai hukunci sai ce la wannan abun Allah ne kaddara mun zai sata wannan eh Allah kaddara mun zai eh haka ne Allah kaddara zaka kuma Allah kaddara zamu yi maka wannan eh Allah kaddara kuma Allah kaddara zamu yi maka idan magana dogara da kaddara ba ta baka muta eh ma'ana ba abinda ba a yi Allah bai so ba amma akwai abin Allah kaddara Allah ya kaddara ma zai wakana amma Allah bai yarda da shi ba wannan zai maka kuba akan shi kiran bautar wani Allah da kuka yi dan Allah ya barku ba shi bane ba Allah ya so eh babu da ke kana cikin iko da Allah a cikin abu Allah bai so ba to amma a cikin wannan abu da Allah ya kaddara mun zai wakana amma Allah bai yarda da wannan abu ba kun bai hanawa ko da Allah kaddara mun zai wakana bai hana Allah muku azaba a kai malamin bitalaka bi ilm kuma abin da suke faɗi dangana mana kundin Allah mata su ban sa matsayin da Allah mata ba su da wata matsaliya ba ba wani littayi da za ka kawo annabuwa ne a wuri ka za ka kawo magana kurin shaki hudu cikurin shaki hudu cikurin sai Allah ce in hum in hum illa yakhrusun kurin kirkira ce kirkira ƙarya ce kurin a dangana ce mai ne kurin kirkira ne kurin ba wata madogara kai kai babu inda za a kawo magana ta hujja ta kiran wani Allah kai ko dangana ma Allah iya mata na mala'iku ko na daban mabashi ci gaba am atainahum kitaban min qablihi fa hum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna
Allah ce am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun shi asali ɗan adam bawa yake na Allah Allah shi halicci dai daga wani bawa Allah halicce shi kuma muna daga cikin ɗayan adam wanda muna Allah kama wannan hilin kasa mu zama to khalifa masu samun umarni daga Allah umarni da hali aka dan al'amari ke da abin da mutum zai dangana ma Allah ce kaza ne ana buƙatar a samu daga ina abin ya zo daga ina abin ya zo tattalin duniya labarin annabawa na al'ummomi daban-daban to shi alaƙa magana wannan abin da suke hudi na dangana malakudi da mata abin suke kira cikin addininsu shin Allah ce am atainahum kitaban min qabli ko mun ba su wani littafi kafin qur'ani ma'ana kafin manzo Allah ya zo akwai littafi da muka ba su fahim bihi mustamsikun wanda wannan littafin shine suka rike suke karantawa suke da wannan hujjoji kan bautar wannan Allah ko dangana malaiku da Allah da mata akwai littafi da suka rike suke hujja da shi babu a kakamu wani wani ce ba su wani ba su ce wani ba domin littafi za a ɗauko sai baka baka yi kayyar littafi a bisa littafi da zamu yi naki kuma za a ɗauko wa abu ne a karanta shi ne suke ko su suke abu da ka da maudan kakura eh babu dogara babu aya babu hadisi babu littayi akwai littayi Allah ce wanda muka ba su shi kayan Qur'ani wanda da shi suke ruku bal zikirin Allah ya maka maganar littayi kan maka da shi an ta litrab maganar littayi babu ta da babu ta kurin qalu ga amsa su ga jawabin su inna wajadna aba'ana ala ummi wa inna ala asarihim muhtadun kurin hujjar su mu haka muka isko uwaye da kakannu na ne shi ne kuma mutu uwaye da kakannu yan wayan shi ne ta hujja mana hujja kullum haka muka da uwaye da kakannu ka ce ɗan wutar a ce ya ce wannan wutar ne ka ce kakannu ɗan wutar ne su ce kan kunjuwa ya kawo ta da uwaye mace ɗan wutar ne hujja su kurin uwaye da kakanni haka muka samu ana yi ke ba wani dogara haka muka ga uwayenmu na yi mu kuma wa inna ala asarihim mutadun mu kuma muna koyi da uwayenmu da kakanninmu amma duk da kaga wata bid'a da bata a duniya haka ake shi kowa iya bin uwan shi hatta fir'auna hatta fir'auna iya girmama uwaye iya girma addinin uwaye ba ka yace ba kuma yace ba ba yake me me yake ce musu ai iya cewa Musa kuma bal urul ula eh me zaka cewa ɗan farko ko me yake ce musu ina ga Musa ya zo ne ba ta muku addinin ku da suka da ku illa ya fitar dinakum ya ci muku addinin ku kenan fir'auna ma ya magana da canza addinin addinin Musa ya zo canza addini kuma iya ga addinin farko su ne yan farko su ne mutane kirki da kullum mai imani bai hujja da uwaye da kakanni daga kare lalimin uwaye da kakanni to ka bar hanya hujjarka Allah ya ce annabi ya ce za ka mai Allah ya ce a ina nan Qur'anin gashi nan take kuma sunna ga kawai take ta tabbata ba ba ƙarya ba ka annabi ba wa annabi mun ƙarya ba da kuma masu ma annabin ƙarya sai a rike ka a ina annabi ya ce a ina magana take ta tabbata shine madogara amma matattu kurin uwaye da kakanni sai suke mu mun samu uwaye mu suna kan irin wannan addini mu kuma da uwaye mu muke koyi to wannan magana da suke faɗi sai Allah subhanahu wata'ala ke gaya manzon shi kakka damuwa ba wani abu sabo mai Allah ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha وجدنا آباءنا على أمة على أمة وإنا على آثارهم مقتدون نعم الله يقول وكذلك kenan yadda kaga wa'annan suna faɗa madogara uwaye da kakannu kuma su a nan suke ya ce ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir Allah ya magana shi abin da ya huce baya ba yace wannan abin da suke hudi ba annabin da muka aiko kahin kai cikin al'ummomi cikin garuruwa duk masu wa'azin da suka zo ha illa qala mutarafuha sai manyan garin masu jin dadin garin wanda kawai su zama to jagororin kwarai wanda ake bi masu hudi a shi a gari masu cewa a yi a yi masu cewa a bari a garin sun mutu rafuwa sai manyan garin jagororin sai sun ce illa ƙalu illa ƙala mutu rafuwa sai masu garin sun ce inna wajadna aba'ana ala umma muwa mun samu uwayenmu akan wani addini da muka isko shi muka isko suna yi kuma wa inna ala atharihim muqtadun mu kuma muna koyi da uwayen kuma ne suke yi haka zani ɗan farko ma haka aka gaya mu dan wa haka a yau akwai ba sanin aqida su kurin uwaye da kakannu kabar abin da wani wani wani duk wani suke kawar shi abu muna nan uwaye da kakannu wani yan uwa Allah shi da mu gaba da shi gaba daya duk daga baya ma gari farko farko ta yi wallahi ta yi in wata uwa musulma mutu hutai Allah ka ce ta wallahi ta yi mu hidi mutu hutai in uwa musulma mu wasu da mutu miya ta kurin da uwa su aka ce amma yau da gobe da gobe daga baya gane wallahi ya gane kurin shi ya gane kurin shi wallahi ya gane banda ka je banda ka je aljanna ka je ka shirka dan ka gare ta kuma yanzu dan mai boli ce baba na boli kuma ka mun gada na boli a gidan ku ga ba wani gara bace ba Allah shi ba gado bace ba sai ka bisin gari ka je gidan mutum kuma gara saban na dini wannan ka bi shari'a kenan wannan iya karantar da mu ana ba manzon Allah hakuri sauran musulmi cewa maganar mutane su ce haka suka gada uwaye da kakanni ruko ga gado tsohon aƙida ce ta marasa imani kuma dogara ce ta mar- hujja ta mara hujja ba a hujja da uwaye da kafin hujja ana da madogara da tsana Allah da annabin da ya so sai Allah da farko Allah har magana am atainahum kitabun min qabli fahum bihi mustamsikun shi ne madogara akwai hujja littafi da aka baku wani kuke rikewa to babu kitabun babu littafi kun hayaniya ce hayaniya ce mun ga an ga an- mun ga da kur shi kuma mun ga da babu littafi ba ta da littafi ya ce haka suke illa kada matarfuwa sai masu jin daɗin garin sun ce ina wajadana aba ana ala umma mu mun samu uwayen mu kan wani addini wa ina ala asali mu qutadun kuma muna bin guraben uwayen mu muna koyi da uwayen mu da kakanni mu. haka suke ba da amsa kenan kai amma kai mamaki me Allah ce gaba قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم nan Allah ya gaya mashi su ma manzannin idan suka zo da hujja daga wajen Allah da dalili idan aka kawo musu wannan magana ta cewa muna nan mun isko uwayenmu da kakanninmu akan abin da suke na addini mu ma shi za mu yi za mu yi koyi da su kowane manzo ga irin jawabin shi qal aw law ji'tukum shin za ku bi uwayenku gadanku aw law ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum shin za ku bi uwayen naku ko da na zo muku da abin da ya na uwayen naku shiriya nan ga inda hankali uwayen ku sun ce kaza wanda sai ku kuka diba shi wanda ya kawo wanne ne mun shiriya sai ku bi shiriya ba gado ba to amma kai ce ba su bi ba me suka ce qalu inna bima ursiltu bihi kafirun kullu an yi ba yi suka ce eh, an yi ba yi an yi ba yi an kawo shi amurka an yi ba yi ne kuwa ba shi kenan ba an yi ba yi yan ba magana wani a an yi ba yi ne kuwa yan wannan ka ajiye can ya huce ya aiki da zamanin ka a yau yan wani ba yau irin abin da ake a duniya yau ko gwarmayya tsakanin sunna da bid'a yan bid'a ga sanan dai an san su da masu kare bid'a da masu kira a zo uwaye da kakannu wani abun ka bata wani haka mu gada sai su ce kuma da ya sabon sabon addini to yanzu ka auna kai mai hankali tsakani da Allah ahalu sunna kira ne a waje ba mana a hili a buɗe ba wani duhu muni wurin ahalu sunna jama'a kiran ahalu sunna musulmi ya wadatu da ƙur'ani da Allah ya sabkar da sunnar da manzon da Allah ya yi don ƙur'ani shi Allah ya sabkarwa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko ya karantar da duniya duk abin da Allah yake nihi da wannan littafin alƙur'ani duk abin da ake ƙur'ani ya sabko annabi ya kwasa da shi ya ɗora maka hanya gaba ɗaya ba abin da bi ba na ibada na hukumci ko me yayi kenan kiran ahlu sunna wannan qur'ani ya wadace mu da sunnar manzon da Allah ya aiko ayi koyi da manzon da Allah ya aiko wannan shine madogara ta musulmi mai neman tsira a tsaya ba mu ce ba ga littafi namu ko na wani ko na kadan a qur'ani ne yake haka sunnar da suke gidan kowane malami ingantatta da ne ba shi Buhari na dariƙar kaza ne babu shi ko a ce na riga kaza ce ko maza ba kaza ce ko duka wanda maza ba wanda ba ta yi tsoron bukari ba ba wata ɗarika ko maza ba da take yankarin bukari kuma sun kawo wata musu ba kenan abin da ake yi ƙur'ani da sunna tatatta ake so a yi aiki da su to a cikin gaji ba me ne na ahli sunna su abin da yake bangaren su akwai abu da yawa da aka isko addini ya gurɓace an canza addini shirka ta shigo bid'a ta shigo cikin duniya matsala ya koma ga Allah an harkitsa addini an shafula bid'a da sunna da shirka har an kasa rarrabewa Allah ya kawo haske dikira a ce kai a kada ƙurawa a kaɗe ma addini ƙura a koma tushe to da aka zo wannan kiran a koma tushe aka waye gari wasu na cikin duhu sun kama shirka wasu na bida addini ya koma wannan bida ta bace addinin Allah ma an baka yi mai a zarge ka to aka ce yanzu a koma tushe me da yin ahli sunna a koma qur'ani da sunna ba mu taba cewa ba a koma littafin kakalmu ko littafin bin timiya ko wani ne ba tsawon akar ba ibn taymiya ruhawaye masu bayani jigo qur'ani da sunna ake so a yi sai wani ce a sai ya so wancan abin da ya so ya gada na uwa da kakanni sai a ci gaba da waɗannan ɗariku da daga baya aka yi su sai aka so sai an kare su kuma kuna jin irin abin da ya cikin ɗariku an ba zama ana ana yin ana magana ma ana wa'azin ma ku ji abin da ya ce ana wa'azin ma ana wa'azin ka ji abin da ya ce a hili ana wa'azin ne wa kai na ba ji a sama abin sun zari ma ana wa'azin ku ji ba zai ce shekun shi shi ki halitta shi ki halittawa nan bishin da ya ce mai kudi wani a ce wani a ce shehu mai arziki ta yi wata suke ana masu wani an zama mutum mai kudi ya iya musu hidima ya ce ai shehu mai arziki a sama a ka a je ana kiran shehu za ka fadi ya shehu wani da haka aka suwa na yi a baka dokoki da wurfi iri kaza iri kaza dubu ka dubu kaza sai da mace in kai kaza ka wata kaza ka kauta ba duk wani abubuwan ina ka cika addini da adda shi da adda ta turo man ƙarya a yi turon fanka zai wani kan wani rica zai dubu saba'in shi kenan ko ka cutu duniya shi kenan kaji ko ka cutu mutane shi kenan ko ya ma kaka biya su har da saura sai da kaka turon fen rudu ne ta ga mu wallahi kiran sunna hili in ba mutum rashin rabo ba wani abu adu abu ne hili kiran sunna ba ta ba kuskure ba na kuskure amma jigo kiran sunna abota ta mu Allah Qur'ani da sunna da abin da na addinin Allah aina Allah ce aina manzo Allah ce babu gurba addini bane shi ne kur da abin babu wannan babu Allah babu manzo Allah wallahi ba addini bane ba ko mun girma da wannan mutum kurin kike shi ne kur sunna Allah babu wannan abu babu wannan abu wallahi wallahi hidi babu wannan abu a duhu wallahi akan haske nake tafiya ana tabbatar da kai babu nan babu nan qur'ani sunna babu nan malamin wannan kowa ya go a wajen iya kuskure kowa yi ko sahabi ya kuskure ko sahabi ya kuskure ce nan wanda ya kuskure sahabi kaza kuskure an gyara da shi bale wani bale wani ma malamin wannan ne shine sunna abu ne yi Allah shaida maka sunna wallahi mutum duk mutum da sunna ba wallahi ya cikin rudu bakar bole rudu ko ina rayuwarka ka cikin rudu baka da nutsuwa ga wahala a mutuwa wahala a maka mutuwa ka wahala a maka suna kana horin ciki ka wahala Eh, wahala kullum wahala Eh, suna wahala arme wahala mutuwa wahala duk kun su diga kanku suna kariya don ka gani amma ka bar sunna ka kawo cikin sauki ba ruwanka a sunna kurin an maka mutuwa yan uwa a taimaka a je a kama a binne a yi addu'a Allah shi kai shi bakin ku kenan sunna kenan a mai addu'a kyauta ba ko biye ba ko biye biye ba kawowa amma kaga a bid'a ya ka hudu a lokacin da ka hudu amma bisu wanda kuma ka kudin malamai da kudin da kudin mai sallar gawa da tiya kaza ka hadda ku an san waye mai sallar a bashi kudi ka dan murmuru kwana ku a dawo a kawo a tattara a raba ba ka barka ba sai ta dawo ka barka ba 40 ta dawo ka tara shekara ta dawo kwana biyu su ai akwai bidawo ita ma tana da bidawo ta dawo ne ta sun jika wannan uwa ya yi je matar shi a likita ya zo ba kuma dunan ya zo wajen dan uwa Hamza ta ce da Allah ya taimaka maka kaza ya taimaka mishi kudin ya je ta mutu da aka dawo aka yi jana'iza kare to sai ka uka ta ku za ku za mu yanzu da mu mu zaka wuce rawa ku kuma ku ya ci wani tsala ku ya ci shakura matan ma ya ta fi da kudin bashin magani amma an ce wa da wata ka ku ci a mu ba ku mu yanzu shi kuma ba ba ta tsala ku ya ci sha wallahi kaga mutuwa ce amma wuya ka sha wuya ka sha Allah wallahi sai ka maka kasa mu ka maka kasa wannan wani dan bid'a ne ya ya wa bid'a jundumudu a ne ta shahe shi aka mai mutu uwa shi da mutu ɗan uwa daga nan su zo ɗiyan shi da nan su zo abin ya kai mai karo ran uku da aka zama da ce ta salamu alaikum ce ko ce ta gidan ta gaba mai kwana gidana kowa ta gidan shi ce kowa ya gaji ya gaji kudin shi ya kare kare shi ya kare wannan sun tashi suka yi wahala in suna ka zama farin ciki Allah baka da kana neman ka mai zaɓen suna ta ta ci da mai koyi ta ce a samu sai a zo a ɗora maka abin da ba shi ba yanzu ma bayan mana malaman har ma da na al'ada wani wani ake ce wani fedi waye ake ce har tonka tonka hari rakwana uku su dora maka da daban ya yi masu nan ka yanka rago bawa shinkafa ya burodi duk wani wahala ce araman wahala suna wahala mutuwa wahala suna kenan aka ga masu suna ba matsala sauki kura haka ce bid'a wahala ce wanda Allah shaida mu wallahi dan haka kenan muna maganar ɗan uwa maganar annabawa suka zo su ma haka suka yi haka suka yi kira mabiya masu taurin kai suka ce a muna nan kan gargajiya uwaye da kakannu kuma suka ja hankalinsu za ku bi uwaye da kakannu a wani jitukun bi ahada mimma wajadtum alai aba'ukum shin za ku bi uwaye naku ko da mun zo muku da mai shari'a akan abin da ku san uwayenku qalu inna bima ursitu bihi kafirun suka ce mu mun kawo ce ba ruwanmu da abin da kuka aiko ba ai mun kawo sun sabon naku haka suka ce sun ma Allah shaidu Allah kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amin.